بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jama'a musulmi ina mana barka da mu a wannan babban hirkwata daga masallaci wato da aka fi sani da abbasiya masjid ko masjidul abbasiya wanda ke wannan a yankin agege a nan jihar Legas a wannan dare wato daren talata takwas ga watan jumadan al-akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda yayi daidai da takwas ga watan tara ko tara ga watan 12 shekara bature 2024 Allah cikin wato tsarinsa ya kawo mu mun haɗu da 'yan uwa wato al'umman wannan yanki a ƙarƙashin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda kamar yadda kowa ya sani kungiya ce da take fafutuka wajen kiran al'umma zuwa ga yin aiki da alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a bisa yadda manzon Allah ya karantar da ɗan mazan jiya as-salafus salih tun daga sahabbansa har zuwa waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa. Allah madaukakin sarki muke roƙo ya raya mu akan wannan addini, ya raya mu akan wannan tafarki, kuma idan muka tashi ƙare rayuwarmu Allah ya sa mu cika a cikin wannan addini ta musulunci. Kamar yadda annabin Allah Annabi Yusuf alaihi salam wannan shine fatan shi na ƙarshe da ya roƙi Allah. Bayan irin baiwa da Allah ya masa na ilimi da ya sanar da shi wanda ba kowa yake da irin wannan nau'in ilimi ba na fassarar mafarki da kuma ainihin wato mulki da Allah ya bashi ya mulki al'umman ƙasarsa baki ɗaya daga ƙarshe alfarman da ya roƙa a wajen Allah kenan rabbi qad ataitani min al-mulk rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith Allahu فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين الله أكبر جماعة منجي النبي الله نبي يوسف wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da ainihin wato babba dan babba jikan babba tattaba kunnin manya wato al-karim ibnul karim ibnul karim yusuf alaihi salam kamar yadda kowa ya sani mahaifin shi annabin Allah annabi yaqub da ne ga annabin Allah annabi ishaq wanda da ne ga babban baji dadin Allah annabi ibrahim khalilullah salawatullahi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula to amma ka duba irin yadda Allah ya tsara rayuwar shi ya zama sarki ne lamba ta daya bayan annabta da Allah ya bashi sannan Allah madaukakin sarki ya sanar da shi ilimin fassarar mafarki sai ya rinka nuna wa Allah yabo da godiya akan waɗannan baiwa ce rabbi qad ataitani min al-mulk ya ubangiji kayi min wato baiwa na mulki da ka bani na jagorancin al'umma wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith ka sanar da ni ilimi na fassarar mafarki a ƙarƙashin annabuwa da Allah ya bashi yace fatir samawati wal ard Allah kai ne ka fari halittar sammai da ƙasa sai ce abinda nake roƙonka na alfarma shine tawaffani muslima ya Allah ka ɗauke rayuwa na ina musulmi ashe kaga idan annabin Allah mai irin wannan matsayi zai rinka roƙon Allah ya sa ya cika a matsayin shi na musulmi domin babu aula mu ma mu rinka roƙon Allah ya sa mu kare akan wannan addini Allah ya sa mu dace to kamar yadda ainihin wato na ambata wannan aiki da wannan kungiya ta ainihin wato dauki ragamar yinsa ba don komai ba sai don ta dawo da al'umma zuwa ga addinin gaskiya to babu shakka babu wata tafarki babu wata hanya wadda mutum zai iya haɗuwa da Allah salin alin in ba a bisa karantarwa wannan jama'a ba shine kiran mutane zuwa ga alkitabu was sunna wato littafin Allah alqur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wanda shi ne wanda Allah ya aiko domin ya zo ya zama haske da shirya ga al'umma. Allah ya ce, "Laƙar ja'akum rasulun min anfusikum." لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله أكبر Allah maɗaukakin sarki ce laƙar ja'akum rasulun min anfusikum haƙiƙa manzo ya zo daga ainihin wato cikinku azizun alaihi ma anittum duk wani abu da zai sa ku cikin damuwa da kunci yana yi wa manzon Allah nauyi shi yasa bini-bini da zarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimci al'umma sun shiga damuwa sun shiga tsanani sai ya nemi musu sauki daga wajen Allah madaukakin sarki a wurare da dama za a kawo manzon Allah kuka amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam baya zamowa cikin natsuwa sai ya ga ya kauda wa mutane abin da ke damunsu. Shi yasa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda ainihin wato wani mawaki yake ainihin sifanta shi cewa ma qala la laulat tashahhudu kanat la'uhu na'am. Manzan Allah ba a taba zuwa mishi da matsala ya ce babu ba. Aka ce ba dan kalman shahada da idan manzan Allah zai furta yana farawa da kalman la wato da yake kore duk wani abu koma bayan abin da zai tabbatar ba cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah la ilaha illallah to kanat la'uhu na'am da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda zai ce a'a to na'am zai ce sallallahu alaihi wa alihi wasallama to manzon Allah ya zo ya tabbatar da wato tsari na rayuwa wanda yake da komai a ciki babu abin da ya ragu wannan tsarin rayuwa shi ake kira sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga abin da ya shafi aqida na ainihin wato addini da abin da ya shafi ibadoji wanda za a yi amfani da su wajen bautawa Allah da abin da ya shafi akhlaq dabi'u kyawawa wanda za a yi zamantakewa tsakanin juna manzon Allah duk ya karantar to waɗannan su ne rayuwar manzon Allah din sunnar sa kenan to shine ake kiran mutane su dawo kan littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ƙarƙashin wannan shine sai na ga dacewar in ƙara tunatar da mu muhimmanci da wajabci na yin ruko da ainihin wato alqur'ani da sunna wujubul al-i'tisam bil kitabi was sunna ala nahji ko fahmi salafil umma wajabcin yin ruko da littafin Allah mai girma da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a bisa fahimtar ɗan mazan jiya shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi sallama bai gushe ba yana jan hankalin mutane akan alkur'ani da sunna har ƙarshen rayuwar shi da aka zo aikin hajji na ban kwana wanda daga wannan lokacin manzan Allah sallallahu alaihi sallama bai ƙara tsawon rayuwa ba Allah ya ɗauke abansa ya koma zuwa ga Allah ya ta yi wa mutane wasiya yana jan hankalinsu har sahabbai su da kansu suka fahimci manzan Allah yana ta yi musu isharar rabuwa da su. Kun tuna hadisin Irbadu ɗan Sariya ko? Ya ce wa'azana Rasulullahi sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallam, manzan Allah ya yi mana wa'azi mai ratsa jiki mau'izatan wani irin wa'azi wanda ba mu tsaba jin shi yana irin shi ba yace to da muka ji irin wannan gaba ɗaya jikin mu ya mutu sai muka ce ya manzon Allah ausina kai mana wasiya saboda waɗannan kalmomi da kake faɗi ka annaha mau'izatu muwaddi'in kaman wa'azi ne na wanda yake ban kwana da al'umma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ku yi riko da sunnata bayan ya ja hankalinsu zuwa ga jin tsoron Allah da ainihin wato bin maganganun Allah da suke cikin alkur'ani sai kuma ya ce ku yi riko da sunnata to wannan wato bin alkur'ani da sunna jama'a wajabcin yin hakan to ilimi ne baruri kamar yadda malamai ke cewa abu ne wanda babu makawa dole dole ne kowa ya riko da shi ba wanda aka yi wa wato afuwa akan cewa shi ba komai yana iya sakin koyarwar alkur'ani ko sunna da haka idan ka rayu ba a bisa karantarwar alkur'ani da sunna ba to ka ji da kyau ka yi asara Allah ka raba mu daga yin asara domin manufar halitta da Allah ya wa ‘yan adam da aljani shine domin su bauta mashi wa ma khalaqtul jinna wal insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun
ma uridu
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون inna Allah huwa ar-razzaq إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين jama'a kun ji Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa ban halittu mutum da aljani ba illa liya'budun sai dan su bauta mu wannan shine primary aim and objective na halittar dan adam domin ka zo ka bauta wa Allah duk wani abu da kaga kana yi bayan bautan Allah to wannan secondary ne wato wani abu ne izafi domin ya taimaka maka domin achieving wancan manufa na farko shine ainihin wato bautan Allah Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin babu wani abin da nake bukata daga 'yan adam ko aljani na arziki da haka Allah bai turo mu duniya kamar yadda iyaye ko masu gidajenmu suke tura mu mu je mu yi sana'a mu kawo musu riba ba ba manufan Allah kenan ba ce ma uridu minhum min rizqin ba na bukatan wani ya zo min da wani abu na arziki duk abin da an yi wato ka samu na arziki dama saboda kai Allah ya yi shi Allah ya yi ne domin ka ji daɗin shi ka yi amfani da shi amma kuma ya sauƙaƙa maka wajen bautan Allah don haka idan ka bari arzikin da kake samu a duniya ya kauda ka daga bin Allah daga bautan Allah to kayi asarar duniyar nan Allah ka tsare mu sannan Allah ya ce wa ma uridu an yut'imun ba na buƙatan wani abinci daga gare su ka san iyaye da suka ainihin wato zama sanadin zuwan mu duniyar nan akwai lokacin da za a wayi gari sun dogare ne ka cokam akan mu 'ya'yansu. mu suke jira kafin su ci mu suke jira kafin su sha mu suke jira idan babu lafiya mu agaza musu wajen nema musu lafiya to amma Allah madaukakin sarki da ya halice mu babu wannan manufan a cikin halittarsa jama'a muna fahimta da kyau ko ashe kaga in mun gane wannan to sai mu yi riko da asalin manufar Allah wajen halittar mu shine ibada to wannan ibada kuma ba za mu taɓa sanin yadda za a yi ba in ba ta hanyar bin alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba shi yasa malamai ba su kasa a gwiwa ba alherin Allah ya kai gare su suka yi ta bayani suna sharhi game da ainihin wato wajabcin bin alkur'ani da ainihin wato sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wurare da dama a cikin ainihin wato alkur'ani Allah ya yi umarni da ainihin wato a bi littafinsa alkur'ani a kuma bi sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da aka sharhin hakan ko kuma yin hakan sai ya zo da bayani da sharhi a cikin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga cikin abin da zai ainihin wato gwada mana muhimmancin mu tsaya akan karantarwan alkur'ani da sunna shine fadin Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani suratu al-imran wa ati'u Allah war rasula
وأطيعوا الله والرسول
لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سنيتي ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فقد أطاع الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الله والصالحين أكبر وحسن أولئك رفيقا أو نواجهكم يتي إنما كان قول المؤمنين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فالله سيقار ميرشي أمرني نعم الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون سيتي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم jama'a waɗannan kaɗan kenan daga ayoyin alkur'ani da Allah maɗaukakin sarki yake umarni yake gaya wa mu halittunsa bayinsa akan cewa za mu ba Allah ne kaɗai da manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-imamu ibnu kathirin ya ainihin wato hikaito magana daga babban malamin tafsiri al-imamu mujahid bin jabar Allah ya ji kansu da rahma baki daya yace waɗannan ayoyi malamai baki daya sun yi ittifaki akan cewa bin Allah da manzon Allah shine bin alqur'ani da sunna wannan su ne kaɗai hanyar da zaka yi zaka bi ka yi wato yi aiki da waɗannan ayoyi wajen bin Allah da kuma bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama alqur'ani shine yake wakiltan wa atiullaha sunna hadisan manzon Allah da rayuwar shi baki daya su suke wakiltan wa atiur rasula ashe kaga kenan duk yadda mutum yace zai yi addini idan bai bi tafarkin alqur'ani da sunna ba to wannan ba addini yake yi wanda Allah yake so ba ko da ku a wajen shi addini yake yi eh addini ne amma ba wanda Allah yake so ba shi yasa Allah ya ce inna ad-dina 'inda Allahi al-islam إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب Allah madaukakin sarki ya ce addini kadai a wajen Allah shine addinin musulunci To amma kaga a duniya a yau akwai addinai da yawa da mutane ke yi to duk waɗannan sunan su bata sunan su ainihin wato batil a wajen Allah wanda kadai aka sani a matsayin addini shine musulunci da haka ka iya cewa a duniya to mutane suna kan abu biyu ne rek waɗanda suke kan addinin Allah shine musulunci da kuma waɗanda suke kan yashi da, da shara abinda ainihin wato ba musulunci ba jama'a muna fahimta ko shi yasa Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda da yazo ayan nan na cikin suratul hujurat da Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa يا rasulih
أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم Allahu Akbar. Abdullahi dan Abbas Allah ya cikin shi da rahma wanda aka fi sani da Habrul Umma. Wato babban malamin nan kogi na ilimi na wannan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda addu'a manzon Allah ya mishi na musamman Allah ya sanar da ya sanar da shi wato alkur'ani da kuma fassaran alkur'ani yace abinda Allah yake umarni anan kai tsaye cewa kada ku yi gaba kada ku shiga gaban Allah da manzansa shine la taqulu bi khilafil kitabi was sunna kada wanda ya kuskura ya ainihin wato yi magana a cikin harkan addini da abin da ya saba wa alkur'ani da sunna kamar yadda ainihin wato al-imamu ad-dhahhak daga cikin malaman tabi'ai masana alkur'ani shi ma yake cewa la taqudu amra dunallah amran dunallahi wa rasulihi min shara'i dinikum idan kuka zo za ku yi hukunci game da wani abu a cikin al'amarin addini to da kada ku tsallake umarnin Allah da ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka ce yanwa masu albarka waɗannan ayoyi baki ɗaya birjik suna ainihin wato nuna mana wajabcin yin ruko ne da alkur'ani da sunna to idan aka ce yin ruko da alkur'ani da sunna me ake nufi ne jama'a shine kawai mu rubuta tambari mu sa ainihin wato wasu nau'in kaya da ke alamta cewa muna kiran kanmu ahlus sunna wal jama'a ko masu bin alkitabu was sunna abin ba nan yake ba wato yana cikin aikin ka ne anan ne inda za a tabbatar da bin qur'anin ka da sunnan ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka ba ba a suna abin yake ba wannan bin alqur'ani da sunna laysat bil musammayat shi yasa kaga a duniya a yau al'umma mabambanta suna ainihin wato isharar bin alkur'ani da sunna da ainihin sunaye mabambanta kamar mu yanzu a wannan ƙasa ta najeriya ainihin wato idan aka ce ahlus sunna ko aka sifanta mutum da 'yan izala wato 'yan ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna to ana ishara ne zuwa ga wasu al'umma da suka ce za su bi alkur'ani su bi sunna to ko da mutum bai kira kanshi da wannan sunar ba amma kuma a hakika a zahiri yana bin alkitabu was sunna a bisa waɗannan ayoyin da muka ce to shi ma dai yana cikin su to abin ba wai suna bane aiki ne to ya ake aiki da alkur'ani yan uwa masu albarka ya kuma ake aiki da sunnar manzon Allah wanda su za su tabbatar ka zama ainihin wato ahlus sunna din ka zama wanda yake aiki da alkitabu was sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisan shi birjik ya yi ta yin sharhi da bayani na waɗannan ayoyi domin dama sanannen abu shi ne Allah maɗaukakin sarki da ya saukarwa da manzan Allah alkur'ani ya ce ya yi wa mutane bayani yadda za su fahimci alkur'ani wa an zalla ilaika zikira can kuma a cikin suratul najm yace wa ma atakumur rasulu ashra
واتقوا الله
jama'a kun ji manzon Allah ashe aikin da ya zo yi shine yayi wa mutane bayani yaya za su fahimci alkur'ani yaya kuma za su bauta wa Allah to ashe waɗannan bayanai to suna ainihin wato buƙatar su ma a fahimce su domin ya taimaka mana wajen fahimtar alkur'ani da sunna daga wannan zaka gane batan waɗanda suke iddi'ai cewa su suna bautan Allah ne da Qur'ani zalla wai su ba ruwansu da hadisai kaga wannan aslul kufri kenan asalin kafirci domin shi qur'anin ma gabaki ɗaya ka cokan ba a ji labarin alqur'ani ba sai a cikin sunna da haka ba za ka taɓa sanin meye alqur'ani ba idan kai watsi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to abin tambaya ta ina kuka samu alqur'anin da kuka cewa shi kadai za ku yi riko ba ruwanku da sunna to ana fahimtar alqur'ani ne ko ana aiki da alqur'ani yan uwa masu albarka na ɗaya ta hanyar sanin menene alkur'ani ma tukuna malamai sun yi bayanin alkur'ani a cikin bayanansu masu faɗi suka ce alkur'ani kalamullah ƙur'anin nan da muke gani maganar Allah ne babu kokonto kuma babu shakka hasali ma waɗanda suka yi deviating ma'ana suka karkace daga yadda akan cewa alkur'ani maganar Allah ne wannan kanshi ya jawo musu matsala a cikin akidarsu da Allah ba zai taɓa yiwuwa ainihin wato ka sifanta alƙur'ani da wani abin da ya wannanci maganar Allah ba shi yasa ga littattafan malamanmu nan na sunna da suka rubuta game da aƙida game da tauhidi game da ainihin wato shari'a a ciki suna tabbatar da cewa wal qur'anu kalamullah qur'ani maganan Allah ne minhu bada wa ilayhi yaudu daga Allah yake kuma ƙarshen duniya Allah zai tattara abin shi baki ɗaya kaf ya maida shi zuwa gare shi ƙarshen duniya kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a kare duniya ne akan ashararan halittu za a wayi gari ƙur'anin nan da muke gani zai koma ya zama takaddu fari kwatakwan ba komai a ciki na ainihin wato rubuce-rubucen alarammomi da suka haddace alƙur'ani za a wayi gari su kwanta ne kawai su farka sai su ji ba komai na alƙur'ani a zukatansu tafiya ya yi tafiya kenan Allah ka tsare mu daga kaiwa wannan zamani to yaddanka da cewa alƙur'ani maganar Allah ne to wannan zai baka damar ka baiwa littafin muhimmanci tun daga koyon shi da ainihin karanta shi sannan kuma abin da zai rufe shi ga baki ɗaya shine aiki da shi shin ka koyi karatun alkur'ani shi yasa yana daga cikin kalubale mai girma da yake fuskantar kowanne daga cikin mu da ni da kai da malam wane da hajiya wa kowa idan ya mutu daren shi na farko a cikin kabari sai an yi mishi tambaya game da wannan alkur'ani sai an yi mishi tambaya menene abin da ka karanta a wannan rayuwa naka ba za ka zo ka cewa Allah ka karanci ainihin wato digiri a civil engineering ko medicine ko dirasatu kaza ba Allah ba shi za ka ce ba manzan Allah cikin hadisin barawo dan azi wanda imamu ahmad da wasu malamai suka fitar manzan Allah ya ce mumini sai ya ce qara'tu kitaballahi na koyi littafin Allah kuma na karanta shi jama'a mu tambayi kawunan mu tsakani da Allah zai yiwu baka koyi karatun alkur'ani baka bada wannan amsa a kabari wallahi ba zai yiwu ba da haka mu tambayi kawunan mu shin mun iya karatun alkur'ani shin mun koyi karatun alkur'ani alhamdulillah mu dai musulmai a wannan ƙasa to ya zama wani abu wanda har ya zama al'ada duk wani uba da ya san abin da yake yi yaran shi tun suna ƙanana yake sa su makarantar koyon alkur'ani duk wanda kuka ga bai yi haka ba to ya fandare wa dangi kuma mas'uliyya tana nan akan ka Allah zai tambaye ka a gobe alkiyama saboda haƙƙin ƴaƴanka ne ka ilmantar da su su san littafin Allah haka malam mai risala ya faɗi ko ya ce wa awwalu ma uliya bihi as-salihuna wa ragiba bihi al-arifuna isalul khairi ila qulubi auladil muslimina abu na farko da mutanen kirki suke ba kulawa shine saka alkhairi a zakatan ƴaƴansu musulmai koya musu alqur'ani ga makarantu nan na koyan alqur'ani za ku gansu a unguwanni a garuruka a ko'ina kuma wanda ba a yi wa wani bariya daga ya kawo 'ya'yan shi ba da haka kaga wanda bai koya ba wani ne ya hana shi ko shi ya hana kanshi da haka zai yi wa Allah bayani idan ya shiga cikin kabari wa ma za alimta me ka koya shine sai ce karatu kitaballahi na karanta littafin fa amantu bi sai na imani da littafin wa tasaddaqtu na gaskata sakon da ke ciki da haka kai da kake saurare na a yanzu idan akwai wannan wato kalubalen a gabanka na cewa baka koyi karatun alkur'ani ba to wallahi ka fara koya a yau babu wanda ya makara daga koyan alkur'ani sahabban manzon Allah da daman su da furfuran su suka fara suka shiga addinin musulunci amma sun samu rabon su na ilimin alkur'ani to da wannan ne fa ka zama daga cikin waɗanda suka yi aiki da ayan nan da Allah yake cewa wa atiullaha wa atiur rasul ku bi Allah ta hanyar imani da alkur'ani sanin wato me ake nufi da shi sannan kuma ka rinka yin aiki da shi aiki da shi kuma kaga zai biyo bayan in ka fahimci sakon to duk bayanan alkur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar shi baki daya kaf da ya dauka tun daga zaman shi na Makka har Madina wajen yi wa mutane bayanin alkur'ani ne su ne sunnar manzon Allah ƴan uwa masu albarka tsakanin mu da Allah idan muka fahimci wannan ka'ida wanda muka kawo a takeice din nan wanda ya ce zai zo ya dawo da kai zuwa wannan irin karantarwa ka dawo ka fahimci wahayin da Allah ya saukar maka domin ƙur'ani wahayi ne gare ka shi yasa ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas wannan wahayin sai aka samu wasu mutane suka dauka wa kansu cewa za su kira mutane a bisa karantarwar su su san menene alƙur'ani su san wani bayani manzon Allah ya yi wa alƙur'anin nan yaya sahabban shi ‘yan mazan jiya suka fahimci waɗannan bayanan da manzan Allah ya musu, ya suka yi aiki da shi sai suke kiran ka zuwa gare shi, waɗannan mutane abokan gabanka ne? Tsakani da Allah ya masu albarka? Mutane ne za ka ƙulla gaba da faɗa da su? ko ko mutanen arzikin kai arziki ne da suke kaunanka wanda ya kamata kai musu tukuici akan wannan kiran da suke maka wannan shine da'awar da ahlus sunna suke akai kuma abin da suke cewa mutane su dawo kan shi kenan yan uwa masu albarka malami da zai mana wa'azi yana zaune ni ba ni zan yi wa'azi ba na dai kokarin in bayyana mana ne mu ji menene wannan aiki da ragama da su malaman suka dauka don mu gane muhimmancin aikin kuma kowa ya fara ainihin wato tambayan kanshi shin ka samu wani rabo daga cikin wannan aiki ubangiji Allah ya samu dace duniya da lahira dan uwa masu albarka kamar yadda nace malam zai zo yi mana ainihin wato fashin baki akan wannan kira da suke yi mana babu dare babu rana mu dawo zuwa ga fahimtar alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a bisa fahimtar in mazajjiya da wannan kuma nake cewa Allah ubangiji ya raya mu akan alkur'ani da sunnar manzon Allah mu yi aiki da su a bisa fahimtar sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa Allah ya sa mu cika da kyau da imani ine mana fatan alkhairi da wanda nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah